أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ‘Yan musulmi na wannan gari na Illaida a jihar Sokoto a cikin tarayyar Najeriya ina karanta mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ma gashi kamar kullum Allah ya sake babu dama mun hada wannan farfajiya don gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma idan ba a manta ba muna cikin tafsirin suratul muminuna sura ta 23 mun kwana akan aya ta goma sha ɗaya yau cikin yarda Allah za mu tashi akan aya ta sha biyu Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad khalaqana al-insana
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa laqad haqiqa khalaqana al-insana mun halicci jinsin dan adam min silalatin min tin wato daga silala silala din nan malamai sun mushi bayani daban-daban asali dai kamar a ce daga asalin wani abu daga jikin annabi adam din wanda sauran halitta ba ɗaya bane da abin da aka halicci annabi adam shi annabi adam an halicce daga turbaya ne ƙasa silala ɗin shi kuma zuriyar shi sun kuma ya suka zo aka halicce su da ɗigon ruwa na maniyi wanda ake haɗawa tsakankanin maniyin namiji da kuma maniyin mace wato shi annabi adam shi ne aka halitta min ɗinin daga laka domin Allah ya faɗi shinadarin halittar annabi adam a wurare da dama a abubuwa kana daban-daban na farko Allah ya ambaci ya halicci annabi Adam daga ƙasa kamar inda yake cewa inna masala Isa inda Allah إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون kaga Allah yana ba mu misalin halitta annabi Isa ya ce khalaqahu min turabin mun halicce shi ne daga turab turab shine ƙasa da aka tara tun kafin a jika ta Allah ya ya sa an tara ƙasa ne wanda asalin wannan shine halitta annabi Adam a wani wurin Allah ya ƙara tabbatar da cewa daga turab ne aka yi annabi Adam misali idan muka dubi suratul kahfi wajen magana batun mutanen nan guda biyu ɗayan da yake ma ɗan uwan shi ne kafin ta wa'azi sai ke cewa qala lahu sahibuhu قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا kaga anan ya ɗauko tun daga halitta annabi adam ya ce a zarar kabirce ma ubangijin da ya halice ka daga turab ya halici annabi adam daga ƙasa sannan kuma mu zuriya muka zo allah halice mu daga ɗigon ruwa na maniyi kaga anan ma ya tabbatar da turab ce aka yi amfani da ita haka allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min turabin يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ya isa nan ma kaga anan ma a karo da uku Allah ya nuna mana asalin halitta annabi Adam min turabin ne ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'si fa inna khalaqnakum ay khalaqa abukum Adam min turabin haka Allah ke cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min turabin ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون
Allah yana cewa daga ayoyin da suke tabbatar da kadaitakar Ubangiji da cancanta da bauta shi Allah ya ce ni ne na halicci ku, min tiradin daga ƙasa na halicci babanku annabi Adam sun sannan idza antum sai ku dure ku zamanto basharun tantashirun mutane da ganga jiki kuna yaduwa a ban ƙasa haka Allah ya sake faɗa a karo na biyar wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا wallahu Allah khalaqakum min turabi shine ya halice ku daga turbayan kasa summa min nutfatin sannan zuriyar ta annabi adam ya aka sanya su kuma ana halitta su daga mani Allah ya ce summa nukhul summa ja'ala wannan ja'ala ja'alakum azwajan kuma sannan muka sanya ku nau'i guda biyu maza da mata kaga anan ma halitta annabi adam an ce daga turabi ne haka a wata ayar Allah yana cewa suratul ghafir huwa alladhi khalaqakum min turabin هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم يخرجكم طفلا kaga anan ma Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alqatin summa yukhrijukum tifla Allah ne ya kage halitta ku daga turab ita ce kasa to yanzu kaga halin farko da aka fara samu na halitta annabi Adam kasa ce aka tara wadda ba a rigai ba ma aka fa aka zuba mata ruwa kenan ba rana guda bane ko lokaci guda bane Allah ya annabi Adam ya yi annabi adam ne mataki bayan mataki daga wannan matakin sai a je kan wannan daga wannan sai a je kan wannan haka mu ma duriya shi ba la- ba lokaci guda bane ake yin mu daga wannan matakin ne sai Allah ya canza a haukan wancan daga wancan sai a haukan wancan ana yin abin ne ɗaya bayan ɗaya dan ya zame mana izina da ishara idan an tuna mu gane a- mu dinnan hali ne muke hawa bayan wani hali daga wani halin mu koma wani daga wani mu koma wani wanda ba kai bane kake kai kanka wannan matsayin kaga waɗannan ayoyi guda shida duka ana Allah yana magana ne akan da turab kadai ya am- ya ya wannan yayi annabi Adam amma idan ka samu wasu ayoyin kuma za su ce maka daga laka ne me Bahaushe ke ce ma laka wadda aka rigai kasar da aka zuba ma ruwa aka kwaba ko amma idan ba a rigai aka zuba mata ruwa aka kwaba wa sunanta mai kasa kaga a can an yi amfani da kalmar kasa nan kuma yace huwa alladhi khalaqakum min dinin summa qada هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا kaga huwa alladhi khalaqakum min dinin shine ubangijin da ya halice ku daga laka kaga yanzu a nan an jika kasar ya fita fita daga tirab ta koma laka haka Allah ke cewa game da iblis ma mana aka Allah tasjuda iz amartuk qala قال ما منعك ألا تسجد إن أمرتك me yace قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين kaga da ya tashi bari wadin shinadarin halitta annabi adam sai ya ce khalaqata ni min narin wa khalaqatahu min tin kaga annabi adam ya nuna daga tin aka yi laka sannan a suratul isra'i sai yake cewa ala a asjudu lima khalaqata dina قال أأسجد لمن خلقت طينا yace ya ubangiji yayi zan ni yanzu zan yi sujada ga abinda ka halitta da laka kaga ya nuna da tin aka yi annabi adam haka kuma Allah yake faɗa a suratul mu'minun nan ayat da makaranta wala qad khalaqnal insana min silalatin min tin sannan a suratul wannan sajada sai yake cewa alladhi ahsana kulli shay'in khalaqahu الذي أحسن كل شيء خلقه Hmm.
وبدأ خلق الإنسان من طين kaga anan kuma yake cewa wa bada khalqal insan sai muka wari halitta dan adam daga din daga laka sai a wani wuri Allah ke cewa a cikin sutul yaqini ko safati fastaftihim ahum ashaddu khalqan فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب Allah ce inna khalaqnahum min dinin ladin ni ne na halicce su daga dinin laka ladin bai dan farewa a hannu haka Allah yake faɗa a suratul sad وإذ قال ربك إني خالق وإذ بشرا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون آه، أقول إني خالق بشرا من دين إني خالق بشرا من طين kaga a nan ma sai ki ta inni khaliqun basharan min dini Allah ce ni zan halicci wani mutum gangar jiki da za ta rika yawo amma min dinin daga naka haka a can ƙarshe sura yake ta labari ibn ana khairu minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min din kaga waɗannan gurare guda takwas Allah ya ambaci yayi annabi Adam ne daga naka bayan a wuri shidda ya ce daga turab ne to a wasu wuraren kuma kamar guda uku Allah ya canza ma abin ya ce ba wai kawai in din ba ce kare sai ta ya yi shi ne daga salsalin min hamadin masanu wa laqad khalaqnal insana sai Allah ke cewa a cikin suratul hijri wa laqad khalaqnal insana min- ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون kaga an yake cewa laqad khalaqnal insana haqiqa na halicci annaba adam mutum na farko min salsalin daga salsal menene salsal abinda kasar da aka kwaba bayan ta kwabu har ta dade a kwaba ta bushe ta yadda in an kyankyana ta zaka ga tana ƙara kamar irin tukunya ba asalinta ƙasa ba ce kwaɓaɓɓa ta bushe kamar randa da tulu ba ƙasa ba ce kwaɓaɓɓa ta bushe to wannan ƙaran da in ana so a ji lahiyarta ta mutu ko da ranta in aka ɗauki randa ko tulu za a kyankyana ne idan ta yi kwankwankwan babu wata ziza a cikin ƙaran da take to alamun ba ta mutu ba in ta yi tsaga sai ka yi jikin ƙaran wata ziza tana hutawa sai a ce wannan ba ta da kyau to wannan shine salsalin kuma sai ce min hama'in daga hama'in hama'in shine lakar da aka tsuma masanuna har ta kai ga tana ɗoyi idan aka bar laka a jike ta daɗe za ka ji har tana wani bashi bashi tana wani wari wari da daɗe ba ta yi wannan shine hama'in masanu shi ma ya faɗi wannan sau uku wai da qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun وإذ basharan min قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون kaga Allah ke cewa mala'iku ka ambata lokacin da ke cewa mala'iku inni khaliqun basharan ni zan halicci mutum min salsalin min hama'in masalu daga lakar da aka kwaba har ta dade a kwaba tana doyi bayan ta dade a kwaben kuma ta bushe ta rinka yin ƙara da kanta to daga shi zan yi wani mutum zan yi halitta haka Allah yake ce ma anna- wannan iblis wannan kala yace mihi me yasa baka yace qala lam akul li asjuda li basharin khalaqatahu min قال nar لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون kaga wannan ma dai ya nuna min hama'in masanun ne kaga ya halice daga salsalin min hama'in masanun a wani wuri kuma sotin rahamani sai ke cewa khalaqal insana min min- ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار kaga ce hakika mun halicci mutum min salsalin kalfakhar al-bakhar abinda ya kekashe ya tankware yayi kasko to ya ake kira shi kalfakhar kenan kaga idan ka tsaya ka kalli halittar annabi adam an yi ta ne bayi wannan hali bayan wannan hali wannan bayan wannan wannan bayan wannan ya daɗe ana a yi wannan ya jima a wannan nau'i a zannan zango daga nan ya cira ta zuwa wani zango daga nan ya cira ta zuwa wani zango har yayin da aka busa mishi rai kenan ba a wai da aka yi shi ba da kai tsaye nan take aka busa mishi rai ya tashi a'a idan ya zamna a turab sai da ya daɗe a tarin turab din ne sai ya koma ɗinin ya daɗe a ɗin ya koma wannan hama'in basanin ya daɗe a nan ya koma tarsar ya daɗe a nan ya zama kalfa khar kamar kasko to daga kamar wannan ne Allah ya busa mishi rai kuma sai gashi ya tashi mutum wani ana sanar da mutum dan adam irin aikin da Allah ya ta yi ne wajen halittar ka da jinsinka Allah ke da sun maji alinahu nutubatan fi ƙararin maki sannan sai aka sanya zuriya annaba adam kuma duk wani mutum da ba adam din ba shi kuma asalin shi zai zama ne nutufatan daga ɗigon ruwa na maniyi wanda za a zubawa fi ƙararin make cikin wani wani wuri da zai tsaya makinin tabbatacce shine mahaifar mace inda idan ya shiga shi wannan ruwan mahaifar za ta rufe wani abu daga cikinta ba zai zubo ba wani abu na waje ba zai shiga ba shi ne ƙararin maki wanda wannan shi ne Allah ya faɗa a wasu wurare da dama alam na khali'ukum min ma'in ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون kaga annan ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa alam na khaliqukum min ma'in mahin ashe ba mu ne muka halicce ku daga ruwa wulakantacce wanda inda zaka sa shi tsakankanin yan yatsun nan biyu he ka murge shi a rasa ganin inda yayi ma duk girman ƙato da ƙashin shi da tsokar shi a akwai lokacin da zai iya zama ya taba zamnawa idan aka rufe shi da yatsotsin nan biyu sai a kashe shi yau ba ya tsotsi ba garin illela ma wani in ya sai sai sun taru su iya masa amma asalin ka taba zama haka waye ya baka wancan karfin daga wancan raunin Allah to Allah wannan za ka raina Allah wannan za a cewa yana da wani karfin biyar da haka rika mamaki kaga min ma'in mahi fa ja'alnahu fi qararin makin muka ɗauki wannan ɗan ɗigon ruwan ɗan kaɗan ɗin wanda wannan kaɗan ɗin ba dukan shi ake ɗauka don yin mutum ba A'a, shi ma in yaje sai an raba shi so miliyoyi, a ɗauki wani ɗan sinadari kaɗan, sai a ɗauko wani ɗan kaɗan daga cikin na mace, sai a zubar da sauran. Domin a ɗigon ruwa na maniyi na ɗa namiji, in aka auna aƙalla za a iya halitta ko cikin wannan maniyin zuba guda, za a iya yin mutum kan mace kan namiji aƙalla dubu hamsin. to sai a ware dubu arba'in da tara da ɗari tara da tisa'in da tara sai a yi sikirinin sai a ware ka kai ɗaya in ka gan ka kai ɗin da ka zo duniya cikin ku dubu hamsin ne Allah ya zaɓe ka kai da ka zo sai kake zaɓen shi sauran ƴan uwan da da su in ma za su iya zama kamar kai su duka ba su yi ba Allah ya ajiye su ya zaɓo ka kai ɗaya cikin sauran miliyoyin yan uwanka dubban yan uwanka sai aka ɗauki wannan ruwa na maniyi aka sa cikin mahaifa wurin da wani abu mai mahaifar kanta ba ta da iko a kanta bare ta iya yin wani abu ba abin da za ta iya yi shi ne kaga fi kararin makin ila kadarin ma'alu har zuwa ga wani gwargwado sananne lokacin da Allah kadar fa na muka kaddara ma mutum zama a nan da girmama shi da aihohi Allah ke cewa fa ni'imar qadir ma dalla da masu kaddara masu wannan dartar da mu ne Allah Allah ce ma dalla da wannan aiki da muka yi haka a wata sura Allah ke cewa wa bada wa bada khalqal insana min وبدأ خلق الإنسان من طين thumma ja'ala naslahu ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
Allah ya ce wa bada khalqal insana min din mun kirkiri halittar dan adam daga asalin laka summa ja'alna ja- ja- summa ja'alna naslahu sai muka ja'al- ja'ala naslahu sai muka sanya zuriyar tashi min sulalatin min din wanda za su taho daga tsatsan shi su kuma min ma'in daga ruwa ne na maniyi su sauran mutanen mahi mai rauni kaga ashe zuriyar annabi adam an mata canjin yadda ita ake halittarta amma shi annabi adam ga daga asalin da aka yi shi wanda asalin ne aka sake canzawa da haka kaga shi dan adam ashe yana bin zango bayan zango ne mataki bayan mataki kafin ka zo inda kake kuma kowace shekara kowace rana kowane zamani akwai wani gusaka da ake yi zuwa ga wata marhala da baka sani ba shi yasa ubangiji yake cewa fala uqsul bishafaq wa فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق نعم.
والقمر إذا اتسق ما جواب لتركبن طبقا عن طبقا نعم.
فما لهم لا يؤمنون وإذا- وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون yasa بل الذين كفروا يكذبون مم.
والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم banda su إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Allah ya yi rantsuwa da ababe ga su Allah ce fala uqsum bishafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idza tasaq waɗannan rantsarantsa da ubangiji yayi sai yake cewa menene jawabin kasani dan mi aka rantse wa ya rantse Allah da mi ya rantse da ya rantse da dare ya rantse da ra- da- da tau- da ra- da tau- da wata ya rantse da ababe da dama to me yasa ya rantse dan Allah ya tabbata ma dan adam ba ya da iko a kan shi shi bai da ikon karan kan shi sai Allah ke cewa la tarkabunna dabaqan an dabaqin lalle haƙiƙa kuna hawa hali bayan hali a wata kira ana karanta la tarkabunna ana ɗora ku wani matsayi bayan matsayi daga wancan ku hau kan wancan daga wancan ku hau kan wancan da daga ruwan maniyi ruwan maniyin nan ya je mahaihuwa ya kwana arba'in ya zama jini jinin nan ya kwana arba'in ya zama tsoka tsokar ta kwana arba'in Allah ya sake mata wata halitta ita wannan tsokai sai aka halicci kashi ko dai na ƙugu ko kuma ƙasusuwan da ɗan adam yake da su gaba ɗaya asali wannan duka an yi su ne daga jikin ita wannan wannan hatsokai da wannan maniyin kwaya ɗaya sannan Allah ya halicci kai ya halicci ƙawahuwa biyu ya halicci hannuwa biyu ya halicci baki da hanci da da- da ciki da sauransu yanzu a gashi ɗan adam ya daidaita komi na su da ɗan adam ya da ita amma mi ya rage mishi ba ya da rai sannan Allah ya turo aka busa mishi rai kaga hali ne yake hawa bayan mi wani hali sannan za a haihe shi yana mai rauni ya zo duniya baya ji lokacin da ya zo ya zo duniya baya gani ya zo duniya bai san ba mi yake daɗi me ya bai da daɗi amma da haka da haka ana tareraye shi ana tafiya har ya kai ga ya iya zama har ya kai ga yana rarrabe har ya kai ga yana kama tashi ya faɗi har ya kai ga yana iya tsayuwa har ya kai ga yana iya gudu amma gashi yaro ne har ya kai ga ya zama dan matashi har ya kai ga ya zama saurayi har ya kai ga ya zama ƙato a unguwa in ya tare hanya ba a wucewa sai dai a yi Allah ya sa a koma Amma wancan din da ne ba sannan kuma idan ya gama girman nan sai Allah ya raka rage shi ya raka rage shi ya raka rage shi kaɗan kaɗan yadda ya tashi kaɗan kaɗan haka za a rage rage shi kaɗan kaɗan ba wai rana guda zai tashi ga ya tsufa ba kamar yadda ba rana guda ya ga ya girma ba a a rage shi kawai inda ka shekara biyar in ka dawo ka kalli kamannin shi ba irin wanda ka sani bane ya sake canjin kama in aka sake wata biyar ya sake wani canjin in aka sake wata biyar ya sake wani canjin wallahi inda za a ɗauko maka hotonka da kake ɗan shekara sha biyar a gama da na yau kana da hamsin wallahi za ka yi mamaki ka ce ba ni bane to da haka da haka da haka har sai ka ga ɗan adam ya nuna cewa shi ɗin nan wa ya isa girbi ka san ɗan adam ya isa girbi kamar da dawa da gero suke zama isa girbi ko da kanka za ka gwada ka isa ai ka san in gero ya nida ba wai ko ana mushi ruwa sai ya yi ja ya nuna kalmomin shi yana bushe sai ya rika tankwasa yana kallon yamma so yake a sa magirbi a girbe shi to dan adam shi ma in ya fara tsuwa sai ka ji yana cewa bai san katifa bai san abinci mai nauyi bai san kaza bai san kaza tsakankaninka da gangan jikinka dokoki da rika hutawa nan duniya an yi an ya dora ma doka Allah ka ce ba wanda ya isa kai kana da yancin kanka ba mai sa ka ba mai hana ka to ran nan sai Allah turo bawa daga jikinka wanda kuke tafiya tare da kai da shi sai ku fara jayayya ce to bai san abin da kake so na farko jikinka sai ce to bai san sukari ba yanzu dole a fasa na biyu sai ce bai san shinkafa na uku ya ce bai san a sha lemu na hudu ya ce bai san a ci naman shanu ya ce amma daina cin hannun ragon daga nan ya ce a raka cin na kaji ya ce to na kajin banda baya bayan wannan sai an cire he salan nama daga nan sai haƙora su ce to su sun gari ba za su tamna shi ba shi kuma tumbi ya ce to in ba a tamna ba ni a kai mini ba na iya nikawa ba to sai a ce to a haƙura gaba ɗaya aka ake ko ba gaba ke daga nan in kana ganin nesa ya kawasa ganin nesa daga nan in kana ji sai a wayi gari sai an tilla a kashe magana daga nan sai ka rinka kai in aka leka kawai kai da kanka kasa tana so ta game da yalwata aka ne ko ba haka bane kai kama da an girbe ka ba sai an gaya maka kai da kanka ka nuna wannan duniya ta ishe ka a wannan lokaci wa idan ka ji ana guda ka ce me ake yi ba mai tunanin a ce ka ake kai ma amarya duk matan duniya ba mai aurenka ka in aka kera mota ba dan kai ba ka kera in aka kasa minti nan garin ake sayarwa ba dan kai ba ko ka ce a saya maka ya je a saya ya je ka saya ma yara ba abin da kai zaka yi duk abin da ke duniya kana duniya amma kai SBA ba a komi da kai baka komi da kowa to da kana cikin duniya baka iya yin komi baka iya ba da shawara kai da kanka ga ya kamata ka barta tunda in za a yi ba sai an ga maka ba sai dai ka je a gidanka ana shiga ana kauta ka ce wai menene su wane da a ce kai matar jikan ka ce ta haihu ya jikan matar jikan ka ce ta haihu to ake mi kuma yau ne bakwai din ake suna kaga kai ba a sanar da kai ta haihu ba baka san sunan yaron ba ba a gayyace ka ba in ba ka nan ai in ma kana nan ai kuma in ka nan ba an gaya ma ba to wannan wadan adam kenan ma la tarkabunna tabaqan an tabaqi sai Allah ce to fa malahum la yu'minu idan dai wannan shine matakin da dan adam yake hawa ba kai kake sa kanka ba sa ka ake dan inda kai kake sa kanka inda ka zo matsayin saurayi he ka tsaya anan to amma dole ka wuce to in me ya sanya in an karanta alqur'ani ba ka yin imani wa idza quri alqur'an la yasjudu idan ana karanta alqur'ani ba sa yin sujada su fadi su yarda ba ma lil ladina kabaru falilladina kafaru yukaddibun lalle su kafirai suna ƙaryata alqur'ani ne wallahu a'lam bima yu'un Allah kuma shine mafi sanin duk abin da suke tsarawa da wanda suke musultawa fa bashirum Allah ce ka musu bishara bi azabin alim da azaba mai radadi illal ladina amanu amma banda wanda suka imani su ba za a musu azaba ba dan sun imani wa amilus salihati suka yi managarcin aiki lahum ajrun gairu mamnun su ba ma azaba ba suna da ladan da baya yanke ba kaga bambanci kenan ko ashe ba mai cin ribar duniya sai mai imani to nan Allah yake bayan Allah ya magana aljanna firdausi sai ya zo ya kayar ya rabo wannan aya jikinta yana nuna ma dan adam ita dai aljanna nan firdausi ba kyauta ba ki samu ta sai an yi aiki ya faɗa ayyuka to kuma ba a nan duniya take ba sai an je lahira kuma lahira ana ɗaukan mataki ne sai aka zo kuma aka faɗi halitta ka dan in ka yarda cewa ana da iko da kai ba kake da iko da kanka ba in ma ka ce ni ban yarda da kaza ba to akwai ranar da za ka yarda da shi kamar yadda an zo wani tsoho ana tambaye shi wai yana rishin lafiya to irin tsohon nan ne masu hikima aka ce mishi wai babu me yake damun ka ai ya kamata ka faɗa abin a asibiti yace yara eh zancen nan ku rabu da likitocin nan ba su isa su gyara mu ba rigima ce tsakankanin ƙawahuwa na da sama na shekaran mu saba'in ban taɓa bajin sun yi jayayya yanzu he naji suna yi ita wannan kawai ta ce ba ta ɗauke ba samai sama ita kuma ta ce ba ta saba tahiya da kanta ba sai an ɗauke ta to he ake gardama tsakankanin to yanzu shawarar da na yanke nace to kun ga rai kun san ba jinsin ku bane shi rai daban ku daban ku asalin ku ƙasa ce haka Allah ya ce shi kuma rai Allah ne yake turo mala'ika bayan an gama ku dama an yi kafahuwa an yi hannuwa he turo a kusa shi to idan rai ya ga gardama ta yi yawa tsakankanin kun ki haɗa kanku to shi tun da ba damun bakin su bane sai tahiye shi eh to kaga in ya tahiye shi ba da shi ake binnewa ba ƙasa ku ne za a bisne a ƙasa ku za ku riɓe ku za gara za ta ci yace yaro wannan rigimai likita daga nan in dai ba mala'ika bane Allah turo bai iya raba wannan rigimai yace ita majalisa ba ta sasanta yan sanda ba sun yi ba kame kawa ta ce kawa huwa na ne da gangan jikina suke jayayya ina za ni kai su ƙara ku bari mu tafi inda za mu tafi ka gane yadda ke ni ashe idan kana da girman kai akwai lokacin da jikinka fa zai kafa maka dokar da da an yi an yi kakiya kace kai ba mai kafa ma doka ko kai yanzu ka waye har ma kare haƙƙin ɗan adam kake to ba gani ya Allah ke cewa
ثم جعلنا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
sai ubangiji ke cewa sun makhalaqana nutfata alaqatan sai muka hal- muka halici wannan ruwa da aka sa cikin ƙararin maki muka canza shi ya koma gini bayan kwana 40 kamar yadda muka faɗa a farkon karatu sun makhalaqana alaqata mudgatan sai muka halici wannan alaƙa din ginin ya zama tsoka kaman wani gudan nama haka sun makhalaqana al-mudgata izama wannan haka ne ko izama sai muka halitta ma wannan mudga din kashi daga jikinta wasu suna cewa kashin nan asalin shi daga maniyin namiji yake fitarwa ita maniyin mace da yake mai- mara rauni ne mai rauni ne ba mai ba mai kabri bane shi ake samun nama da jini wancan kuma namiji sai ya zama kashi da sauran abubuwa masu kwari a jikin dan adam to haka muka mai da wannan kuma ya zama baka saunar izama lahama sai muka lullube waɗannan ƙasusuwa da muka halitta da tsokan nama muka, muka mata sutura da shi muka lullube shi sai ya zama to cikakken ɗan adam sun an sha'ana halkan akhar sannan ya muka ƙage wata halitta ta daban shine muka hudda kai muka hudda hannuwa muka hudda mishi ƙawahuwa muka hudda mishi dubura muka hudda mishi baki muka hudda mishi hanci muka mishi ƙohohi guda tara bakwai a sama bi a ƙasa wannan bakwai na sama su ne ƙohohin hanci guda biyu ƙohohin ido guda biyu ƙohohin kunne guda biyu da kuma ƙohar baki guda ɗaya kaga ƙoha bakwai ƙoha biyu da ke ƙasa akwai ƙohar duburar shi da ƙohar azzakarin shi ko ƙohar farjin ta kaga wannan ya zama ƙohi tara a jikin kowane ɗan adam bi a ƙasa bakwai a sama haka muka yi shi bayan wannan sai muka turo mala'ika muka ce to je ka ka busa mishi rai idan ya zo sai ya ce ma ubangiji ya ubangiji wannan da zan busa ma rai menene ajal menene arzikinsa sai ce zai ci abu kaza zai samu kaza zai kaza duka abin da zaka samu na kuɗi da na wanda zaka ci da wanda zaka sha da wanda zai faranta ma rai sai a gaya mishi sai ya rubuta sai ce to ya ubangiji me ajalinsa kaza ne in ya mutu dan wuta ne zai mutu ko dan aljanna sai a gaya mishi sai ya rubuta idan ya rubuta sai an yi takarda an ƙare ba za a gyara ba wannan rubutun a ƙara ko a rage shi kenan ya tabbata Allah ke cewa fa tabarakallahu ahsanul khaliqina albarka ta yawaita ga Allah ahsanul khaliqina wanda yafi kowa iya kyautata halitta ya inganta halittar dan adam a duniya ba a yi kamar shi ba duk wani halittar da ka sani ba ta kai dan adam kyau da tsari ba dan duk halittar da ka sani wa yake sa hula wa ake wanke ma riga a goge wa ake ma gida ya shiga wa ake ma katifa ya hau he dan adam duk darajar wani kaga wani sarki wani- wannan doki ya dauko dan uwan shi doki ka taba gani ko kaga kare a bisa doki ka taba gani ka taba ga kura a bisa raƙumi ka taba gani idan ka ga akuya a bisa mota to inda za ta babu alheri sharri ne a wurin ta dai sharri ne dan wannan tahiyar ba an dawo ba idan ka ga rago ya hau mota in ya hau so biyar to kai hudu cikin biyar din duka na, na, na tahiya har abada ne Ma- mayanka aka yi shi ba a ɗaukar shi dan yana da daraja sai dai a ɗauke shi dan a yi amfani da shi amma idan ka ga wani katafaren gida na wane ne na ɗan adam ne in ka ga wasu riguna na waye ɗan adam ne in ka ga sababbin mota a kamfani ana kerawa ake kera ma ɗan adam in ana yin kwamfuta wa ake ma duk abin da ka san na ci gaba dan adam ke zama dan adam ne mai duniya shi Allah ya mallaka ma duniya shine halifar duniya duk wani wanda ba dan adam ba baya jin dadin da dan adam zai yi kuma ba ya da karamci da girman da dan adam yake da shi da haka su aljanu sai dai su kwana a bola ko su kwana a wani kogo ko wani abu ba su da wani daraja irin tamu Allah ke shato fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ma dalla albarka Allah ta yi yawa alladhi ahsanul khaliqina wanda ya kyautata halittar shi ya inganta ta sai Allah ke cewa duk bayan wannan mi zai faru ثم إنكم بعد ذلك لميتون na'am
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Allah subhanahu wata'ala ke cewa summa innakum ba'da zalika lamayitun sannan haƙiƙa ku mutane bayan wannan rayuwa da aka ɗauko ta mai tsawo aka- daga can zuwa can daga za- can zuwa can ƙarshe dai gaba ɗaya lamayituna wallahi masu mutuwa ne ita mutuwa ka san ba a cewa wani kai imani ka mutu a'a radda yazo ka gani ba- ka taba jin da aka ce ayyul ladina amanu amanu bil mauti ai ta ba magana he ka imani abinda ke bayan ta ake kokarin kai imani da shi ba ita ba ita ai tsumingi ya bu- wannan kan hanya ce ta shaudi yaro ta shaudi babba ba ta bar kowa ba in ta zo an daina yawo dan washi koko barawo babu sauran kai da kawo ba ta tare he da ciwo ita ba tare ta lahiya ba ta hayo ta ɗauki sarki mai dubin matsara a ɗaki inda mata mai hawa da dubin dawaki ta bar dubin matsara a ɗaki inda mata hi ƙara abki ba ta bar hanko mara kwabo ba tambarin ta gare mu kuka inda rani inda kaka inda duk ta bi sai a doka inda duk mutuwa ta sabka nan ba ka rasa jin kururuwa ba ta cira sama ta saɗaɗo ta bugo shaho ya faɗo cikin ruwa ta farma kwarɗi nan cikin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyale sari da kwarkwada ba. Ba ta bari, babu wanda ta bari, da aka ita mutuwa yin ta za a yi, sun inna kun ba da zalika da mayyitu, lalle ku bayan duk wannan abin da ya faru, kuma ƙarshe dai mutuwa za a yi, in an mutu an koma ga Allah. Kai kuma da ka ce sai abin da ka ga dama, yanzu kuma mutuwan nan ba sai abin da ka ba abin da ka ga dama ba ce. ba a baka shawara ba ba a ce ma ga ka ba daman da za a yi ka a duniya wa ya ce maka ga shawara a yi ka ko ka a yi ka ba ka ba zaɓi abu biyar ba wanda a duniya aka ba ɗan adam zaɓin shi an halicce ka namiji ko mace babu wannan shawarai a ina za a halicce ka babu wannan shawarai a wani lokaci ya kamata ka zo duniya babu wannan shawarai a wani lokaci za ka barta babu wannan shawarai wani yare za ka huto babu wannan shawarai kamannin da za ka zo da shi babu wannan shawarai gidan da za ka huto babu wannan shawarai garinku ba a tambaye ka kawai Allah zai yi ka mai Allah ga dama in yayi ka a wurin ya sa maka san wurin daga nan in aka kai ka birnin Gidda ka je birnin Makka da birnin Madina daga ka gama aikin ka tuna gida kake kuma gidan in ta dauro daga kai sai matarka sai babanka sai kanan babanka makwabcin kuma kilo biyar ne zaka gani daga kai sai dan jakkinka da ruwan wajen amma wa- wallahi wannan wurin sai Allah ya sa ma san wannan wurin ka bar birane da dama ka tinkaro nan ya ka iya dan ba kai ke da mallakar kanka ba Allah ne ke yadda ya ga dama da kai summa innakum yawmal qiyamati sannan lalle haƙiƙa ku mutane ranar kiyama ranar da Allah ne ya santa wani lokaci ya rage kwana nawa ba a ba kowa wannan sanin ba har da annaba da mala'iku sai Allah ya bar ma kanshi sani shi kadai bayan in wannan ran ta zo Allah ke cewa tubu asura za a tadu ku yadda in ba ka mutu ba sai an shawarce ka ba kamar yadda daman da aka aihe ka ba a shawarce ka ba mutuwa ka ba an shawarce ka ba to ta do kama ba shawara in kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina
محضرون Allah ke ta gabaki ɗayan ku busa ɗaya ce za a yi sai ga ku jami'un gaba ɗayan ku ladaina a gabanmu mu hudaru da duk kun halarto shi kiran a taso daga kiyama ba irin kiran da Allah daman makira masu kiran Allah guda biyu ne akwai annabawa sun yi kira a duniya kamar da Allah ambaci manzon Allah wada'iyan ila Allah bi ibnihi وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا shi manzan Allah mai kira ne zuwa ga Allah yana kiran bayan Allah ku zo mu koma ga Allah da ibinin Allah ne ke wannan kira shi hutula ne mai haskawa to amma ba kowa bai ke amsawa to akwai wani mai kiran na biyu yau mai yattabi'una da'iya يوم
la يتبعون الداعي لا عوج له وخشيت.
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا a حمسا ranar kiyama akwai wani mai kiran shi kuma zai yi kira yau mai tabi unar da'iya ran da za ku ki- am- duwan nan mai kiran shi ku bi shi sau da kawa la'i waje la ba mai karkacewa ba irin na duniya ba ne wani ya yarda wani bai yarda ba. shi in ya ce ku taho gaba ɗaya da wanda yake son wurin da wanda bai son wurin da wanda jin daɗi zai yi a wurin da wanda dukan iya zai ci a wurin gaba ɗaya duk a taho la iwaja lahu ba mai karkace mishi ba wanda bai wanda sira'an za ku tau kuna sauri kun taho ga kuna a guje kuna bin ki- wannan kirin da ake muku sai ku zo ku tattaru gaba ɗaya ga ila shay'in nukur ga abin da kuke kyama ba kwa so da haka nan sun inna ku yawmal qiyamati to ba sun sai Allah ke cewa ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq Allah ya halicci sab'a tara'iq hanyoyi guda bakwai fawqakum sab'a wa ma kunna anil khalqi gafilun gafilin mu ba mu kasance ba masu gafala gaba da halittar mu a'a muna tina da kowa muna kula da kowa Ubangiji tabaraka wa ta'ala lamma zakara ta'ala khaliqil insan yayin da Ubangiji ya ambata yadda ya halicci mutum a tsafa bi zikira khaliqis samawati wal ard sai Allah ya goyo labarin da wani labarin na ambatan halittar sammai da kasai domin sammai da kasai din nan Allah ai ya gaya mana la khaliqus samawati wal ardi akbar min لخلق khalqin nas.
السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس lalle hakika halitta sama da halitta ƙasa halitta sama da halitta ƙasa akbaru min khalqin nasi ai sun hi girma daga halittar mutum ko domin mutum miliyan nawa ke biliyan nawa ma ke rayuwa a ƙasa daya kaga washe halittar samai da ƙasai ta hisu to in Allah ga- sa- sama bata gagare shi ba ƙasa bata gagare shi ba dan adam zai gagare shi to da haka sai Allah ya goyo magana halittar sama da ƙasa kuma su ka- sama din nan Allah ke ce musu sab'a tsara'i ko dai ka ɗauke su sammai guda bakwai domin saba tsara'i suna nihin hanyoyi guda bakwai sammai guda bakwai kuma haka Allah ya gaya wadda ban su musamman nan guda bakwai ne tusabbihu lahu sab'u samawati wal ard تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن Allah ke cewa sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai da ababen da ke cikin suna yin tasbihi zuwa ga Allah. Allah ce alam tarau kaifa khalaqa ألم Allah تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا kaga anan ma Allah ya nuna cewa alam tarau kai dubi mana kaifa khalaqa Allah yaya Allah ya halicci sab'a samawati sammai guda bakwai ibakan ɗaya bisa ɗaya ɗaya bisa ɗaya ba irin ɗaya bisa ɗaya kamar yadda ake ɗora faifai bisa ɗan uwan shi ba tsakankanin wannan da wannan da nisa tsakankanin wannan da waccan da nisa kuma wannan ta ƙasa ta samanta ta linka ta so nawa kuma ita ma waccan ta samanta ta mamaye ta so nawa ta samanta ta mamaye ta so nawa har ake sama ta bakwai kaga Allah ne yayi wannan halitta ko to da ayoyi ma da dama suke nuna dukkanin dai sammai guda bakwai ne Allah ke cewa sab'a tsara'ik hanyoyi guda bakwai wa ma kunna anil khaliqi gafili mu ba mu kasance ba masu gafala game da halittar mu duk abin da muka halitta a sammai da wanda muka halitta a kasai Allah yana kula da shi ba wanda zai bata ga Ubangiji ba wanda Allah bai san shi ba, sawa'un ƙarami ne ko babba ne duka Allah ya lura da shi ya kiyaye shi, wa ma tasqudu min warqatin illa وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ma tas'ulu babu abin da zai faɗo min warƙatin na daga wani ganyen itace ganyen bishiya illa ya alamuha Allah ya san da wannan ganyen da lokacin faɗauwar shi da wanda zai yi amfani da shi in ya faɗo nan zai riɓe in ya riɓe me zai zama wani ƙwari wace tsutsa wace dabba za ta ci shi duk Allah ya sani an gane ko wala habbatun babu wata ƙaramar ƙwaya fi zulmatil ardi a cikin dubban ƙasa komin nisanta wala raɗaɗin ko wani abu wanda yake ɗanye wala ya bisin ko ruwan da ya bushe illa fi kitabun mubin dukkanin su an rubuce su a cikin lauhul mahfuz kowanne yana da adadin ayyuka da za a yi da shi da lokacin da za a yi aiki da shi da haka Allah ya san komi sai Allah ke cewa me وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون sai Ubangiji ya ci gaba da yana bayyana mana ni'imarsa da ya sa- da ya ma ɗan adam. Allah ke cewa wa an darna minas sama ima'an, mu ne muka sabkar muku ruwa mai albarka daga sama. Sama abin da ake ni daga sama, duk abin da yake sama da kai sunan shi sama. Ko da rihin ginin nan, duk abin da zai zo daga can ciya za a yi daga sama yake alhalin saman gini. Da haka ba wai ana nihin sama can ta ɗaya ko ta biyu ba a'a, tunda dai girgije asalin shi sama da yake to ruwa ya zo daga sama. sai Allah ke cewa bi kadarin gwargwadon bukata gwargwadon yadda kuke buk- yadda ake bukata wani ma dan adam din bai san daidai bukata shi ba amma Allah san daidai bukata sai a yi ruwa gwargwadon bukata ba a yin tun da kuke baka ji ba an taba yin milimeta dubu domin da za a yi milimeta dubu a ce ruwan da aka yi kamar wannan ginin ya cinye shi sau biyar to ina ina miki kenan da haka sai a yi madaidaici wanda zai amfane mu ko da kun ga kamar an yi wata ambaliya wannan ambaliya in ka tsaya ka lura da ambaliya da duk ake mu ma'ana tana da alaka da sakakinmu da talaucinmu in ba dan sakakinmu ba da talaucinmu ba ambaliya ta shahe mu ba wani ruwa da yake da za mu yi a yi ambaliya na ɗaya sakakinmu sai mu zo kan hanyar ruwa mai gini in muka tashi gini sai mu yi shi a ƙasa kuma sai mu sa laka kuma sai in muka sa lakai sai mu yi ginin a ƙasa yadda in ruwan ya zo da kanshi damar rami ne a ɗakin ya shiga rami ya kwanta to ra- ruwa- ra- ɗakin rami ne ya shiga ya kwanta kuma laka ce ta shiga me za a yi kaga kai da kanka ne ka ka jayo ai haka amma yanzu misali ko da hanyar ruwan ne ka zo ka kirayo ƙwararrun gini da kayan ginin kace to abin da nake so ku ɗauko mini foundation daga nan mita nawa za mu fara yauwa da ƙasa yace to alhaji wurin nan yashi ne kamata a sami mita biyar a zub da ƙarhe a a- a ɗaura ƙara- ƙarafa tukun a shimfiɗa sa a ƙasai a kawo concrete a zuba na siminti da da- da tsakuwa da ruwa-ruwa wurin ya kama da kyau ya zamanto a taho da ginin a haka idan an zo ya yi daidai da ƙasa kuma sai a ɗaga shi a ci gaba da wannan kankaran sai an yi mita biyu gaba sama daga nan kuma sai a ɗora kul- kurman bulo daga nan kuma sai a ci gaba da yin sauran bulo shi bulan alhaji dukkanin salkar siminti a hudda bulo talatin daidai sannan a tabbatar da reran nan mai tsakuwa ne an auna reran daidai an auna simintin daidai an sa ruwan da ya isa injiniyan yana kula yana dubawa a zo a yi ginin kuma irin ɗan ruwan a ce ya zo- ya ya yi wannan ba zai ba zai rusa shi ba amma daman bulo ne na siminti a cikin bahu daya an yi birgi guda wajen wajen si- tamanin in ka naushi bu- bulan siminti sai ya watse ya za a yi wannan ba bulan siminti kai ba bulan bulan ya shi ne kai to kaga wannan dan dan ya watse kaga asalin wannan gangancin mu ne to mi wannan abu ya kace to ai wannan tsada zai yi to kuma kaga yana da alaka da talauci dama abin nan bi da ganganci da talauci su su ake samu mu nan duk ruwan da ake mu na albarka ne na alheri ne saboda wannan ruwan da ake mana malka malka a zamanin shi in ba a yi shi ba korammun mu da hodamomin mu da rijiyoyin mu yo ina za su samu su cika su tsare mu ruwa habbadi in aka ce kawai ruwa za a irin na farkon bazara to ai kam in aka yi irin wannan shekara goma sai wai gari rijiya ba ruwa ko daya to amma aka yi wannan ruwa gwargwado Allah ke cewa bayan mun yi shi gwargwado din nan sai mu ta- ya shiga cikin ƙasa sai ya je ya zamna a cikin ƙasa a kota kamar tanki ne ita ƙasai nan daga sama wata filta ce sai ta tsotse ruwan za ga duk wani datti da ruwan ya kwaso in ruwan ya tsotse sai ga dattin a sama ƙasar ta zama mai filta ruwan ne ruwan ne tsaftatacce kawai ya ya yi ƙasa in yayi ƙasa din gwargwadon ƙaihin mutanen ake bi za ga in ka tona a gaba biyar ka samu ruwa ko gaba uku ko to wannan ruwan da ka samu a gaba uku zuwa hudu zuwa biyar zuwa goma ba ya da inganci da yawa da daɗi kamar inda za ka yi gaba hamsin ko talatin to kaga idan gari ya zama babban gari ya kai kamar misali girman sakkwato to wannan na gaba biyar ba zai mishi ba sai a tona kamar mita ɗari da wani abu sai a janyo ruwan can ƙasa ingantaccen mai zaƙin lahiyayyen kuma mai yawan sai a ɗora a ce to ai akwai mutum miliyan biyu masu rayuwa kowa a bashi ruwa idan Allah bai ajiye wannan ba an iya zai iya wannan idan ka tashi gode ma gwamnati ta samar da ruwan sha fara gode ma Allah da ya sa ruwa a kalkashin kasar gwamnati ta tono da Allah bai sanya ruwa ba gwamnati ta yi rami ta yi rami ya ishe ta ta bari ya za a yi sandan bamban ku sai ta zama turke wurin daure dabbobin ba wani abin da ta muku da Allah da gwamnatin da ta ja ruwan dama ruwan akwai shi da wanda ya ajiye ruwan waye cancanta da godiya alhamdulillah shi ya cancanta da godiya Allah ke cewa wa inna ala zahabin bihi da qadir kuma kun san mu masu iko ne akan mu tahiyar da ruwan nan ko a wai a wayi gari in an yi gidan rijiya ba a samu in an yi bafir ba a samu in mami aka yi ba a samu ai akwai wuraren da ba a samu ko to ashe dan Allah ya gwada muku ishara akwai yanzu in ka je Isra'ila babu ruwan sha sai an kawo musu daga wunare akwai kasashe cikin kasar gabas ta tsakiya dinnan akwai kasashen da dama da basu da ruwa hatta da Saudiya fa in ga kai wanka da ruwan famfo kashi aka yi babu famfo a garin famfon ake jona a cikin gidajen amma sai a sa a cikin wannan tanka na gidan sai ya baku amma a ce akwai wata wata da take huro ruwa babu shi ruwan ruwan makka gaba ɗayan shi a makka ba iya yin rijiya rijiya ɗaya lakce ta zandam ita kuma kun san ba ta huta daga da'irar ɗakin ka'aba ko idan aka ce wannan ɗakin ka'aba ne harami ne idan da za a huda wannan katangar ta harami a miƙo bakin famfon to ba zai zuba ba idan ana so ya zuba sai dai a kashe katangai a ƙara haramin gaba in an ƙara haramin gaba sai ruwan ya biyo shi amma matuƙar wannan wurin bai zama masallaci ba to ruwan bai fita ba in ai kusa akwai gidan sarauta na Saudiya a nan kusa da wurin ko an yi an yi a ja famfan ya kai yace a'a ni ai ban bin sarki he dai sarki ya so shako Allah samu gani sai Allah yake cewa malam fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون abinda muka manta ba mu ambata shi ne fa askannahu ba mu eh wato Allah ce fa askannahu sai muka tabbatar da ruwan a cikin ƙasa wani wuri he zauna a cikin kogi gashi nan kuna kallo saboda noman rani da fadama da shan tsuntsaye da dabbobi wani wurin kuma ya shiga cikin ƙasa ta haɗe shi saboda ƙananan rijiyoyi wani wurin kuma ya zamanto nesa saboda manya-manyan wato tonar ruwa kamar irin baifil da sauran abubuwan da gwamnati take Allah ke cewa in muga dama dihim shi Allah ke cewa fa an sha'ana lakum bihi jannatin da wannan ruwan ne muka kaga muku gonakin ku suke yi akwai gonaki min nashilin na dabinnai wa a'anabin da kuma inabobi saboda dabinnai ko dabino an ambace shi saboda dalilai guda biyu na ɗaya mutanen da ake magana da su da biro da inabi manya-manya abinci daga cikin abincinsu kuma abin da ake yawan yi ne a can arziki ne ko kuma na biyu a cikin abubuwa wa ya kai da biro duk abin da ka sani to babu abin da ya kai da biro yau kana nihin a shi ne wani suna tattaunawa da wani ya ce mishi da Allah bari ita duniya da kake ganin ta na Allah ya yi ta daban-daban ya raba wannan da wannan dan karuwar dan adam ba dan kai abin da kake tunanin wani yayi wani ba haka Allah ya ga dama in yayi gangare a can sai ya tudu a can in yayi can laka laka sai can yashi yashi dan inda duk duniya iri ɗaya ce da wani abin ba zai samu ba a wani abu sannan idan ya zamanto duk duniya kala ɗaya ce abu ɗaya kuke sana'antawa ba zai sai na wani haka ne kisa Allah ke cewa fil ardi qit'un mutajawarat in ba da ba a yi ta ba haka da mun wahala yanzu kun ga abin da za a yi a wajen bidda da wajen Benue da wajen Lagos sai su mana wannan banan da doya mu kuma sai mu ba su wake idan da duk ƙasar duniya irin ta illela ce da ba za a ci doya har a mutu ko to amma tun da ba irin ta illela ba ce kaɗai su sai su yi abin da suke yi su kai karas su ɗauko goro haka ne ake ko ba ka bane ake to nan mu ban mu goro amma muna karas nan muna gero muna dawa muna wake kuma he mu kai musu sannan kuma in muka ga dawa mu kai musu dabbobi mu ɗau miyo lodin doya a motar da aka sarke tumaki da shanu da awaki kaga da mu da su wanda ya baka itace da kai da ka bashi nama wa ya kai ma wani abinci waye mai arzikin shi yasa muka ce arewa ta hiku da arziki dan mu za mu kai muku nama mu za mu kai muku dabino mu ɗauko goro mun kai mai zaƙi mun ka mun ɗauko mara ɗaci mun ɗauko mai ɗaci ko mu mun kai muku tumaki kuma kun ɗora mana wannan doya da lemu ya taho yana ruwa yana zubewa waye ya taimaki wani to kaga wannan shi yasa ubangiji ya sanya dabino da inabi wani abu ne wanda ake ci in ya bushe ana ci in yana ɗanyi ɗanyen shi ana cin shi busasshen shi ana cin shi kuma ana iya tara shi a ajiye shi Allah ki ce to muka yi kulki lakun fiha fawakihu kasiratun sannan kuna da dalilin ruwa kuna da fawakihu ababan marmari kasiratun masu yawa wato ababan marmarin nan duk abin da baya ajuwa a lokaci guda irin kamar su gwaiba mangwaro kaza kaza irin su ne fawakihu kasira Allah ki ce wa minha ta'kulun daga jikin waɗannan ababan ne na gonakan na kuke cin abinci kuma gashi lokaci yayi a nan ya kamata mu takaita sauran bayanan insha Allahu idan Allah kai mu gobe za a yi su sai dai muna da guda daya da yake gobe ne za a fara qiyamul laili da haka nan babu turawihi mun dawo da wannan karatu karfe tara a tashi goma don a ba mutane damar su je su huta su tafi qiyamul laili ina fata wannan sanarwa ta isa ga kunnuwan al'umma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.